والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma da muna yin talata ashirin da biyu ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara Idris Ahuwa ya saka Maryam alaihi salam tana tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ta ce kaddara muna haɗuwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari wannan fatin idan ba a manta ba mun yi karatu ne har zuwa inda malam ya yi magana akan babu da'awatul walidaini babin da yake magana akan addu'ar iyaye guda biyu lokacin da ɗaya sun guna musu ko ya takura musu in sun buɗe baki sun yi addu'a wannan addu'ar karɓaɓɓiya ce mala ya kawo mana hadisin jurai duk da cewa a cikin sallah yake ya keɓance yana ibada amma da mahaifiyar shi ta ji zafi a rai ta mai addu'a sai da Allah madaukaki sarki ta fi wannan addu'a da da aka fi lalle mutum ya ji tsoron ɓata ran mahaifin shi har ya kai sun yi mummunar magana a kan shi yau babu da za mu yi magana a kan shi shi ne wanda yake magana a kan ta ya tallata musulunci ga mahaifin shi idan an yi rahin sa a sun zama ba musulmai ba can an hana ya musu addu'a in sun mutu suna mushrikai to kar ya ja ya tashi ya ce jira sai sun mutu sannan ya ji addu'a a ya tallata musu addinin musulunci shine malam yace babu arabul islam ala al-ummin nasraniyya babi akan bujuro da addinin musulunci tallar addinin musulunci ala al-ummin nasraniyya akan mahaifiya wacce take kirista ko nasraniyya hadisi kuma shine da zamu karanta mai lamba 34 امام البخاري حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير الصحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أزافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس نعم باب da yake magana a sallata musulunci ga mahaifiya wasu take kiristas ko ahalin kitabi hadisi na tike ne zuwa ga abu huraira mun ambata kuma tarihin shi a baya shi abu huraira yake cewa ma sami abi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun ba wanda zai ji labari na ba yahude ne ko ba nasare illa a abbani face ya kaunace ni ba wani da zai ji labarin abu hudar abu hudar da yake tabbas sai ya kaunace ni imine na dalilin da ya za kaunace shi zai gaya mana labarin a gaba sai sai inna ummi kuntu uridu ma alal islami yace mahaifiyata na kasance ina nufinta da addinin musulunci kullum ina mata sallar addinin musulunci ina kiranta da addinin musulunci fata aba sai ta ki karba sai ta yi kaurin kai sai ta ki musulunta fa qultu laha na sake mata jawabi akan musulunci fa abal ta ki karba wannan yadda zaba cikin adabul mufrad kenan Imam Ahmad ya rawaito hadisi dare nan gurin shine shi Abu Hurairah kuma rawar Bukhari an saka yawa akai amma a can da ya yi mata da'awar kuma sai ta faɗi kalmomi masu zafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kalmar da ta faɗa da zafi ga manzon Allah sai ta tada hankalin Abu Huraira da ta kai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kuka idan sai yana hawaye me ya faru yace na yi kalmar musulunci ne ga mahaifiyata kuma ga irin kalmomin da ta faɗa a gare ta manzon Allah a yi mata addu'a addu'a ta farko ta musulunta addu'a ta biyu kada Allah madaukakin sarki ya kama ta da laifin da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yayi addu'a Abu Hurairah sai ya dawo gida shi ne yake cewa fa sai tun nabi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun tafi wannan kalmomin da suka shi kuka sai sai udullah alaha manzon Allah roƙa mata Allah akan ta shiga addinin musulunci kuma Allah ya fi abin da ta faɗa ni munanan kalmomi a gare ka fada'a sai manzon Allah ya addu'a fa ataituha Abu Hurairah ce sai na zo inda take ma'ana sai ya bar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qad ajafat alaiha al-baba Abu Hurairah ce da yazo sai ta da ta rufe kofa ai aghlaqat dunaha al-bab ta rufe kofar gidan kirf babu alamar wanda zai shiga Abu Hurairah yake a lokacin da ta jiyo karan takalmin Abu Hurairah ta gane Abu Hurairah yake tafi sai take ce mashi makana jira inda kake yana jira ko sai ji karar ruwa alamar kamar wanka ake a cikin wannan gidan yana gama sai ce ta dauko wani tufafi ta sa ta dauko mayafi ko irin hijabi na musulmi sai ta sa sannan sai ta buɗe masa kofar shi tana buɗewa faƙar sai ta ce ya aba huraira ya kai abu huraira inni aslamtu Allahu akbar eh kace ni fa na musulunta dama kuma ta yi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gama kenan inni aslamtu fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai sake komowa ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari na faje ni gida na tar da mahaifiyata ta musulunta fa qultu sai Abu Hurairah yace ud'u Allah li wa li ummi to sake roƙa mun Allah madaukakin sarki yayi albarka a gare ni yayi albarka ga mahaifiyata li wa li ummi ni da mahaifiyata roƙa mana Allah madaukakin sarki kai ma ana ganin kai ne haka za ka yi ko ba ka so ba addu'a kaɗai banda mahaifiyarka kuma an wa mahaifiyarka babu laifi a kara da kai ko udu Allah li wa li ummi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma abduka Abu Huraira sai ce Allah bawanka Abu Huraira wa ummu da mahaifiyar shi ahibbahuma ila nasi ka soyantar da su ga mutane mana duk inda mutane suke masu imani Allah ka sanya Abu Hurairah ya zama abun kauna a bukatunsu ina ji kuma tun kafin mu karanta hadisin wannan zai wahala mutumin da yake sunna ta shiga zuciyarsa a ce mai Abu Hurairah ji da rana ɗaya na kyamata shi ma'ana kenan da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karbu wata inda ba mu taɓa jin hadisin ba sai yanzu amma tun daɗewa Allah ya sa san Abu Hurairah cikin zuciyarmu wannan kuma albarka ce ta addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa albarka za mu tadda a nan gaba yadda muke addu'ar wannan mu ma mun shiga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya addu'a duk wanda ya mashi addu'a da mahaifiyar shi to shi ma Allah masa addu'a ko Abu Hurairah ya faɗa insha Allah za mu tadda a nan gaba da haka kenan idan mahaifin mutum ba musulmi bane a yi mai tallar musulunci kowa ta nemi kawai ta tallata masa addinin musulunci a yau a yi gobe a yau a yi gobe a yau a yi gobe har Allah madaukakin sarki ya taimake ka wata rana sai ya karba sai a cikin nasara wannan kuma sunna ce ta annabawan Allah madaukakin sarki za mu ce da annabi Ibrahim ne bai ta fama har inda mahaifin ya yi zuciya ya ce masa wahjur li maliyan ka dan kaurace mu na dan wani lokaci ƙarye dai ba ta kai ga an samu nutija mai kyau ba da mahaifin nashi da sauran al'umma aka haɗa aka galga da wuta aka cika shi da niyyar a kone shi Allah madaukakin sarki ya bashi kariya da haka kenan in an samu an raba gida da mahaifa kirista ne ko da yahude ne ko ba majusi babu laifi da ya zauna yawa mahaifinsa nasiha dan ya karɓa addinin musulunci haka idan kun rabu mahaifin dan bid'a ne kai ka fahimci sunna babu laifi sannu a hankali da kyakkyawan hali da kyakkyawar dabi'a da kyakkyawar tarbiyya sannu a hankali har ya fahimce ke gane cewa abin da kake ka insha Allah kyakkyawa ne har ya karba Allah ya sa mu dace babu birrul walidaini ba'da mautihima babu biyayya ga mahaifa a bayan mutuwarsu nan duk abin da muke magana biyayya ga mahaifa ne suna rayuwa da su idan sun mutu aiki ya kare نعم حدثنا أبو نعيم ما ليس حدثنا أبو نعيم إمام البخاري قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن جمام الأباري ابن الغفيل ابن الغفيل ورد ابن الغفيل suka ce kakan baban shi shine Hanzala wanda mala'iku suka wanka a yakin Uhud shi kuma da tarihin sa cewa aure ko mutum da Allah madaukakin sarki dan jarrabe ne da dan wani nau'i a cikin halittar shi wanda ba kowa ke so ba ya ta neman aure aka hana shi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka gida ka za ka ce ni na turo ka a baka aure idan gidan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo ni yana neman aure a gidan da uwa da uwan suka ce wa zai ke ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aure ita amani da yake so a karanta shi da ni za a bawa sai kai za a ba kaka ce to suka yi shawara kuma eh eh to dukkan da kowa kyau kuma turo wannan mutumin da yake da jarrabawa a halitta a shi za a bawa karfe ta ji su suna tattaunawa wani kuke tattauna suka ce manzon Allah ne ya turo wannan anzala yana da bukatar auren mu ko muke tattaunawa za ku yi suka ce akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuke tattaunawa yace ai baya dacewa ga masu imani ta karanto aya ko idan Allah da manzansa sun zartar da al'amari ya kasance masu imani suna da cikin suna da zafi cikin al'amarin sai ce ko aurar da ni zuwa gare shi aka daura masa aure aka ce ran da ya kare ko kuma ya kwanta ya gama shi sai ya ana bugar za ta fi yaki ya jira ya kimtsa yake ga da lokaci sai ya kado ya fito ko wankan da na ba bai yi ba ana fara gwamnati yake ce Allah madaukakin sarki ya kaddara na cikin sahun wanda za a yanki za a fishi da haka kare yaki al'ada kowa yana zagaya ina wani ina wani duk abokan ka na kusa ko kowa an nema an same shi ko da rai ko a mace manzon Allah yake tambaye su man tafidun man tafidun man tafidun wa kuke nema wa kuke nema wa kuke nema suka ce manzon Allah mun gama neman kowa ba wanda ya saura yace ni kuma an galatu nake nema aka taka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka zagaye filin daga sai suka same shi ga nan arna sun masa kawanya ya kashe shi su kuma rauni ya kwashe shi shi ma ya mutu kuma suka tada shi alamar ruwa yana kukkukowa da jiki shi aka tambayi labari mata ta bada labarin yadda ya je gida wannan ruwan da yake kukkukowa mala'iku Allah madaukakin sarki turo su suka mai wankan gawa su suka mai wankan janaba da aka tun daga wannan ake masa lakabi da ghasibul malaika wanda malaiku suka wanke shi to jikan ka shi yake rawaito wannan hadisi din ibnu al-ghasib qala kita akhbarani usayy usayy ya bani labari ibnu ali ibnu ubay an abihi daga baban shi shine usayy shi kuma wannan usayy ne ake kiran shi malik ibnu rabi'a as-sa'idi ita kuma kabila ta bani sa'ida sananniyar kabila ce a garin madina hasali ma shugaban kasa na farko a fadar gidansu ko a fadar garinsu ko a fadar unguwarsu a nan aka tabbatar da abubakar siddiq a matsayin khalifa ma'ana ko su unguwa za ta tada suna da gidan tattaunawa ko gidan baki a wannan gidan tattaunawa su a nan aka je aka yanke tsakanin gasai na abubakar gasai na umar da sauran mutanen madina sa ibnu ubada da sauran mutanen madina manya manya ana aka yanke shawara aka tabbatar da abubakar siddiq a matsayin shi ne khalifan musulmi to a nan kabila za ku aka kuma shi malik ibnu rabi'a shi ya ɗauki tutar mutanen shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je fatuhu makka yana saurayi mafi karfi da shi aka yakin badar a lokacin bai wuce shekara ashirin ba an yakin uhudu duk wani yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi an yi tare da shi kuma duk a wanda suka halarci badar shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a garin madina a shekara ta sittin da hijira yana ɗan shekara saba'in da takwas yawa mun samu wannan ƙarshen kenan ko akhiru man mata min al badariyyin a wanda suka halarci yakin badar shi kuma shine ƙarshen rasuwa a cikin mun samu nan kenan yanzu mun samu hudu ko آخر من مات من الأصحاب آخر من مات من المهاجرات كو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة فيكم آخر من مات min al-badaliyin ayo mun samu na karshen wanda ya mutu cikin sahabban da suka yi lalaci yakin badar to shi aba usayd din annahu sami aba usayd yuhaddithu al-qauma ya ji shi yana bawa jama'a labari kada yake cewa kunna inda nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance a wajen annabi tsira da amsi su tabbata a gare shi fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mautihima aburruhuma shin akwai abin da yayi saura min birri abawayya daga cikin biyayyar mahaifana shaikun akwai abin da ya saura ba da bauti hima a bayan rasuwarsu abin ruhuma da zan musu biyayya da shi mahaifansa sun mutu to akwai abin da ya saura akwai sauran haƙƙi na mahaifan shi akan shi qala na'am sai yace kwarai da gaske khisalun arba'un abubuwa hudu sun yi saura a kan addu'a ulama akwai addu'a a gare su wata riwaya kuma take cewa as-salatu alaihima matsayin madadin addu'a ulahuma da as-salatu dai da addu'a duk maganan su guda ɗaya ce خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادع لهم نعم الدعاء لهما أقول الدعاء غيره والاستغفار لهما دنيما متغافر الله ما أوكي sarki. wa infadu ahadihima da zartar da alƙawarinsu ko wa ifa'u a wata riwaya wa ikramu sadiqihima da mutunta abokansu wa filatur rahimi da sada zumunta allati la rahima laka wacce ba ka da zumunta illa min qibalihima ba sai ta bangaren su ma'ana duk wata zumunta wacce sune dalilin haduwa to a bada so su dole ka sadar da wannan kuma sun ce zumunta kusan bangare uku ce ko akwai wanda a dalilin haihuwa ake yin ta akwai wanda a dalilin shayarwa ake yin ta akwai wanda a dalilin reno ake yin ta dalilin shayarwa ne bangaren mahaifiya dalilin haihuwa bangaren mahaifi dalilin shayarwa ne da idan an kai mutum reno gidan da aka rene shi ba babar sa ba ta rene shi to gidan wannan renon su ma sun zama ƴan uwansa to su ma suna da bukatar a sa da zumunci to wannan biyu su manzon Allah ke magana akan su bangaren mahaifi da bangaren mahaifi da haka mahaifiyar ka in ta rasu tana da haƙƙin addu'a da istighfari tana da haƙƙin azartar da alƙawarin da ta ɗauka in ta ɗauki alƙawari zan yi kaza kuma sai Allah ya kaddara ta cika kana da damar da za ka cika wannan alƙawarin alƙawari haƙƙi ne ka cika mata wannan alƙawarin watakila akwai tsawarta ta mata alkawarin turmin atamfa ta mata alkawari yau gobe sai Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa in kana da hali wannan turmin atamfar ka dauka ka bada haƙƙi ne na mahaifiyarka sannan duk inda abokansu suke abokan mahaifinka ko ƙawayen mahaifiyarka to su ma ka rika darajar su sannan kuma sada zumunta ƴan uwan mahaifiyarka da ƴan uwan mahaifinka a rika ziyartar su a rika kyautata musu wannan haƙƙin mahaifiyar ka ce to shi wannan Abdulrahman din Ibn Zafin suka ce shi yana daga cikin fiqat a mazatu ne cikin malaman hadisi amma da ta yi tafiya ta yi tafiya ya dan samu matsala suka ce yuqti'u kathiran wa yuhim yana yawan kuskure in ya tashi faɗar magana wani lokacin kuma yana yin wahami yana tsammanin kaza ne ashe kaza ne daidai yana tsammanin kaza ne ashe kaza ne daidai ya samu wannan matsala a rayuwar shi a dalilin haka malamai suka ce shi wannan hadisin da'ifi ne bai a tabbatar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wallahu ta'ala a'lam na'am hadisi na 36 Imam Bukhari ya ce haddathana Ahmad ibn Yunus قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال abu hurairah yake cewa turfa'u lil mayyit ana daukakawa mahaima mamaci ba'da mautihi a bayan rasuwar shi darajatuhu matsayin shi turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu ana daukaka matsayin mamaci a bayan rasuwar shi idan ya tashi a filin alkiyama ko Allah ya tashi alkiyama sai ya zama matsayinsa yayi yawa fa yaqulu sai ce ay rabb ya ubangiji ayu shay'in hadhihi menene kuma wannan wannan darajar wannan matsayin wannan ladada ta ina ya zo mini ayu shay'in hadhihi fa yuqalu sai a ce da shi waladuka istaghfara lak danka ne ya nema maka gafara da haka kenan idan mahaifin mutum ya mutu in yaro zai ci gaba da nema masa gafara da neman ubangiji ya ji kai shi da neman ubangiji ya tausaya mishi wannan abin yana kaiwa ga mahaifi kuma ana ƙara ɗaukaka matsayin mahaifi shi a dalilin wannan da haka kenan ya zama to haƙƙin mahaifa a duka nema musu gafara a wajen Allah madaukakin sarki matsawa sun mutu a matsayin wa a matsayin musulmai in a matsayin musulmai ne haƙƙi ne in a matsayin musulkai ne kar'ai amma in musulmai ne baka yi ba to kuma za a kama ka da laifi yasa wani malami cikin malamai da ba zan iya tuno kowa a yanzu ba yake cewa inda ɗa zai yi addu'a sau biyar ga mahaifan shi a rana ɗaya za ka cikin mutanen kirki sau biyar kai ne ne har sau biyar Allah ka ji kan mahaifina ka gafarta mu ka gafarta mishi Allah ka ji kan mahaifina ka gafarta mishi kowace rana zai yi sau biyar malamai suka ce ya hauto zan araki eh baya cikin mutanen kirki kuma baya cikin ayan banza da haka kenan da mutum zai nema wa mahaifiyar shi gafara sau hudu a rana ana kirgawa a cikin mutanen banza za a fara kirga kai da cikin mutanen arziki idan ka nema musu gafara akalla sau shida a rana suka ce sallah biyar irin ta kowa da kowa ce in dai sai a sallah ne za ka tuno mahaifiyarka kai mata addu'a har yanzu ba wani abu da yake nuna kai na gari ne abin da ake so lalle kai wani alkhairi da za ta Allah ya zikanta ka sada wani zumunci da za a tuno da ta kai Allah sarki wanda lalle wani abu da Allah ya zikan mahaifin wani kai musu sadaka kai musu kyauta kai musu kaza akalla a samu addu'a sau goma ko sau ashirin a rana wannan kana cikin mutanen arziki Allah ya sa mu cikin su حدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن ابي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين محمد بن سيرين يكي سوى كنا عند ابي هريره ليله mun kasance a wajen abu huraira wata rana فقال سيدي اللهم اغفر لي أبي هريرة ولأمي ولأمي ولمن استغفر لهما قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه محمد بن سيرين ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ko mahaifin ibnu sirin ko kuma shi ibnu sirin bawa ne a wajen Anas ibn Malik Anas ibn Malik ya bani ya fashi kansa da dirhami dubu ashirin ya fashi kansa da dirhami dubu ashirin a ƙarshen khilafa ta Uthman radiyallahu anhu saura shekara biyu Uthman ya bar duniya aka yi Muhammad ibn Sirin amma a cikin tabi'a wani malam yake cewa shi bai ga mutum mai kaifin hadda ba mai kiyaye addini mai tsayuwa tsayin daka irin Muhammadu bin Sirin kuma bai ruwaya ce da ruwayar hadisi yayi ruwa da ma'ana ba duk abin da zai rawaito harafi da harafi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka bai kawo bawa ne kuma dan kasuwa ne Allah madaukakin sarki ya mai jarrabawa a kasuwar shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kuda ya fada cikin abin shan ku a sai ya fada a cikin abu mai ruwa to a zubar da shi in kuma ya faɗa cikin daskararren abu to a fitta shi da shatan da yake kwanci ya karantar da mutane hadisi ranar irin ɗauki ka da ya je karɓo turarrukan mai da aka zo kawai ana aunawa ana auna an mai da shi cikin jargoki ko sai aka samu fera ya mutu a daga cikin turarrukan kuma an kasa gane wani duro ne mai wata can feran a ciki Mamar bin Sirin yake ta in na maida wa wanda na karɓo kaya a gurin shi zai sai da al'ummar musulmi zai cutar da shi in kuma ya sai da bani zai haukai shi ya za a yi kenan ko ne ya cuci musulmi ko mai da wancan ya cuci musulmi sai ga gane rungumi kaddara ne kaɗai sai kawai a tattalar da shi gaba ɗaya a kwalbaci ya zo tsaya gaba ɗaya aka tattalar da shi a kwalbaci haka ma ya yi sama gudu sai da ya kare a ƙasa ya yadda Allah madaukakin sarki ne ya jarrabe shi ina kuɗi babu ina kuɗi babu ina kuɗi babu aka yi ƙaran shi aka ɗaure shi har lokacin da shi ya biya sannan a fito da shi Muhammadu Firin ya ci gaba da zama a gidan kurkuku a haka har wasiyar Abu Huraira Anas bin Malik ta cika Anas bin Malik ya ce idan ya rasu kada kowa ya sallace shi sai Muhammad ibn Sirin dan haka yana gurin ɗaure Allah madaukakin sarki yawa Anas bin Malik rasuwa sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka sai aka ce kuma ya bar wasiya Muhammad ibn Sirin zai sallace shi aka je aka gaya masa ya fito ya sallace shi yace ai an daure ni ne yanzu ana neman haƙƙi a guri na bai kamata in fito ba sai da haƙƙin shi wanda ya ce a daure shi aka ce ai sarki ya yi izini ba sarki ya daure ni ba an daure ni ne saboda haƙƙin mai kuɗi in ya ba da dama na fito ne sallah in bai ba da dama ba wani sallace shi sai da aka ji aka lallashi wanda yake bin sa bashi sannan ya fito sallaci Anas ibn Malik da ya sallace shi an tabbatar ko gidansa bai leƙa ba ya ce ina kwana ko ina wuni ya koma kurkuku ya ci gaba da zama ya da Allah madaukakin sarki ne ya jarrabe shi kuma a gurin sa aka samu fassarar mafalki ko inda ilimi ne na fassarar mafarki a fassara maka yayi daidai da abin da yake faruwa a gurin sa aka samu duk da cewa malamai daga baya sun yi ta ƙara ƙara an samu kusan mujalladi biyu akan fassarar mafarki amma dai Muhammadu bin Sirri ne Allah madaukakin sarki a wannan baiwa din to Muhammadu bin Sirri yake cewa suna wajen Abu Huraira kaga cika tabi'i kenan ko ya tsara da Anas bin Malik da Abu Huraira yana ba da labari sai ya ji Abu Huraira yana cewa Allahumma ghfir li Abi Huraira Allah ka gafarta wa Abu Huraira wa li ummi Allah ka gafarta wa mahaifiyata kai ma kai Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa mahaifanmu ko ko Allah ya gafarta wa mahaifiyarmu Allahumma ghfir li abi huraira wa li ummi wa li man istaghfara lahumu da kuma duk wanda ya nema musu gafara to Abu Hurairah ya masa addu'a shi ma Allah ya gafarta mishi fa qala li Muhammad sai Muhammad ibn Sirin yake cewa fa nahnu nastaghfiru lahumu mu muna nema musu gafara Muhammad ibn Sirin idan ya huta wata rana sai ce Allahumma ghafir li Abi Huraira wa li ummi Abi Huraira yace muna nema musu gafara hatta nadkhula fi da'wati Abi Huraira dan mu samu shiga cikin addu'ar Abu Huraira radiyallahu anhu daga Abu Huraira ya addu'a tun da dadewa in kana so addu'ar sahabi ka hau kanka to kai ma ka rika nema Abu Huraira da babu shiga fara babban kuma abin da ake bukata a cikin hadisi kai din ka zauna ka nemi gafarar ubangiji ya gafarta maka kuma ka nemi gafarar ubangiji ya gafarta wa mahaifanka uwa da mahaifiya wallahu ta'ala alam sai dai wani abu kuma duk wannan abin da ake yi uwar abu hurairah ake ta faɗa ko ina mahaifin abu hurairah ina mahaifin Huraira ba ma ji ana sa mahaifin Abu Huraira ya musulunta ko bai musulunta ba ba mu da labarin mahaifin Abu Huraira ya musulunta ko bai musulunta wata kaza ce hikimar da yasa zaka ji komai ana cewa mahaifiyarsa mahaifiyar shi ba magana mahaifin Abu Huraira wallahu ta'ala ala na حدثنا أبو الربيع عمر قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة من قال الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا مات العبد إذا باوى يا رسول idan mata abdu idan bawa ya rasu in qata anhu amaluhu to dukkanin ayyukansa zai yanke mashi in qata anhu amaluhu ayyukansa za su yanke mashi illa min talatin sai dai abubuwa guda uku sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu yace dan adam idan ya rasu dukkanin ayyukansa sun yanke sai abubuwa guda uku sadakatin jariya sadaka mai gudana sadaka mai gudana shine duk wani aikin alkhairi da ba zai yanke ba ba za su iyakantu ba wata kil su kai aiki ɗari wata kil su fi aiki ɗari ko abin da ya kasa haka na'am sadaqatul jariyatin sadaka mai gudana malamai suka yawan bada misali da rijiya ko makaranta ko dai wani abu da amfanin sa ba zai taɓa yankewa ba ko kawa mutane gyaran hanya ko kawa mutane hanyar ko kai musu kwalbati ko ka musu inda ruwa zai ke taruwa ko ka musu inda gora za a rika tara ta unguwa wannan dai yana cikin abin da zai faɗo cikin sadaqatul jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfanuwa da shi ilimin da ake amfanuwa da shi ya zama to ilimi mai amfani ilimin da yake da alaka da addinin musulunci to a kashe wani abin mana na'am aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfanuwa da shi wannan zaman to ilimin hadisi ko ilimin Qur'ani ko fikihu ko da duk wani ilimi da al'umma za ta bukace shi aw waladin salihin ko kuma ya zamanto yaro nagari ya da ulahu da zai zamanto yana addu'a ga wannan mahaifan nashi yana daga cikin abin da ke faɗowa a cikin sadakatun jariya hankalin da ya tara rabuwa ko Na'am. Na'am. Muna kan hadisi Abu Hurairah da yake magana idan yaro ya rasu mahaifi ya rasu kai dukkan ayyukansa suna tsotsewa face abubuwa guda uku ne suke saura. Ko da zaman to sadaka jariya, sadaka jariya abu da ba lissa safu ba. Duk abin da in bayan ta rasu al'umma za ta amfani da shi ake magana. Masallaci ne, makaranta ce, kwalbaci ne kawa mutane, gurin da za su ajiye bola ne, asibiti ne yara ne ka ɗauka suka je suka yi karatu su zamanto likitoci ko su zamanto nasis su amfani al'umma matsawar wannan gudunmawar tana nan al'umma suna amfanuwa wannan za ka faɗa cikin abin da ake kira sadaka jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da ake amfanuwa da shi wanda ke gwada maka cewa kenan ilimi kashi biyu ne akwai ilimin da zai amfana da al'umma akwai ilimin da zai cutar da al'umma inda ilimin da zai alfahari da al'umma ne mutum ya yada shi to har abada a bayan rasuwarsa zai ci moriyar wannan ilimi din idan ko mutum ya yada ilimin da zai cutar da al'umma fa matsawar ilimin nan yana yaduwa to shi ma kuma za a ci gaba da nuna masa daura masa zunubi har a bayan rasuwar shi da haka na duk wanda zai ilimi yayi kokari yayi mai amfani duk wanda zai ilimi yayi kokari wanda zai amfana da al'umma inda ake kuma gane amfanin ilimi ko dai ya zamanto abin zai amfane ka a duniya da lahira ko ya zamanto zai amfane ka a duniya ko ya zamanto zai amfane ka a lahira yana cikin ilimi mai amfani amma abin da za a ce Allah wadai ya cutar da kai ya cutar da al'umma to wannan baya cikin ilimin da ake amfano mutum ya koyi duba ya koyi sihiri ya koyi kowan nayi ya koyi yaudara waɗannan dukkan ilimin kare da ba su da amfani in ya yi amfani da shi a rayuwarsa cutarsa zai yi in ya koya wani bayan rayuwarsa ya ci gaba da yi ilimi da zai cutar da shi za a kai masa sakamako bisa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya raya kyakkyawar sunna to yana da ladanta da duk wanda ya aiki da ita har Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama manzon Allah ya karantar da wani abu mutane sun manta sai karayar da wannan sunna ta hanyar karantarwa da tabbakawa to duk wanda ya kwaikwayi kara Allah ta shi alkiyama kana da lada wanda ya kawo wani mummunan abu mutane suka kwaikwaya suke yi to har Allah ya tashi alkiyama wannan zunubin yana hawa kan shi da haka mutane su yi takakaka wajen me za su kirkiro ka tabbatar abin da ka kirkiro ba zai cutar da al'umma ba ba zai lalata tarbiyar yara ba ba zai lalata tarbiyar mata aure ba ba zai lalata tarbiyar yara ba ba zai gyara tarbiyar a ba zai lalata tarbiyar tsafi ba dole garbiya zai gyara in dai ka kawo abin da ya taba tarbiyar al'umma to har abada kada da nan wannan abin a kanka Allah ya kare mu a waladin salihin ko kuma ya zamanto da ne nagari malamai suka ce ba a samun ɗa na gari har sai idan ya zamanto mai imani ne tunda ba a samun salaha sai a bayan imani ko ko da cikin suratul asr ne illa alladhina amanu wa amilu salihat ba a samun salaha sai idan an samu imani to ka tarbiyyaci yaro yaro ya zamanto na kwarai yana da cikakken imani ɗabi'unsa kyawawan ɗabi'u ne mutane ba sa Allah wadare da shi to idan ya maka addu'a wannan addu'a za ta ke tadda ta har a bayan rasuwarsa ita ce wata hadisin da muka wuce a baya mutum zai ga tarin aiki tambayi Allah ta ina ya zo ta ce maka ɗanka ne ke maka istighfar to kai kokari dan ya zama to na kwarai a wani zalifin ya da ulahu ko kuma ɗa na gari da zai ke masa addu'a Allah madaukakin sarki ka samu cikin nagarin ka sanya zuriyar musu zaman to nagari حدثنا يسرى ابن صفوان قال حدثنا محمد ابن مسلم عن أمرو عن إكرمة عن ابن عباس عن كفار الله عن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم daga Allah dan Abbas ya ce wani mutum ya ce ya Rasulallah ya manzon Allah inna ummi tuwfiyat mahaifiyata ta rasu walam tusi ba ta yi wasiyar komai ba ba ta kimta baran nan mutuwa ta zo masa afa yanfa'uha ko zai amfane ta an azafaddaka anha in nayi mata sadaka qala na'am sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kwarai da aka kira abin da ake da bukata bawa ya zama to yana wasiya kafin rasuwar shi a yi mun kaza a yi kaza a tsare kaza kar a yi kaza a yi kaza a bar kaza to duk abin da ya wasiya matsar bai saba addinin musulunci ba bai keta abin da manzon Allah ya tsara ba dole za a mai wannan biyayya in an yi rahin sa'a bai wasiya ba to ƴaƴan suna duba abin da suke tsammanin mahaifin inda ya samu dama zai aikata sai su aikata musu kamar wata da mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ce uwata ta yi irin mutuwan nan ta baga ta tace ba ta yi aikin haji ba ko zai amfane ta idan na mata aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ki mata aikin haji da ka ku shi da idan mahaifiya ta yi irin mutuwan nan ta baga ta ko mahaifiya ya mutuwa ta baga ta akan duba menene ake tsammani da yana raye zai yi to ana aikata masa wannan aikin a matsayin wasiyya ko da ko bai furta da bakin sa ya wasiyyar nan ba amma babban abin da ake samu a samu haɗin kan magada akan wannan al'amari din wata ƙarya rike wata yarinya duk ɗawainiyarta ita yake ɗauka shi ya mata kaza shi ya mata kaza shi ya mata kaza an zo an tambayi auren ta yace ya bada a zo nan da wata uku za a aurar da ita kuma sai Allah mai rasuwa kai ka san inda yana raye da zai mata kayan ɗaki shine ko to idan kuna da hali ku ya kamata ku yi mata wannan kayan ɗakin yana faɗowa kamar a matsayin wasiya ga mahaifinku da haka in su magadan ko yaran shi suna duba abin da suke tsammani inda yana nan zai to sai su aikata mashi to amma idan wannan kwata kwata ba sai wasiya ba ba sai wasiya ba sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sadakar da zai yi za ta yi amfani ga mahaifiyarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na'am da haka Allah wa mahaifa sadaka a bayar da shi rikicin da ake samu da bahaushe yi musu iyaka da lokaci ko? Shi bahaushe yana sadaka ne idan an dawo daga makabarta, ya yi ran uku, ya yi ran bakwai, ya yi arba'in, ya yi shekara, suke nan salaman wasalam, an gama ko? Ana dawo daga makabarta ɗan zuwan da aka tara zai rabar, in an kwana uku zai rabar, in an yi bakwai zai rabar, in an shekara zai rabar in an yi arba'in zai rabar shikenan to ita kuma aikin ibada in ka yi mata lokaci to lallai kana da buƙatar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayar alqur'ani duk abin da aka masa lokaci to tabbatar kai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko babu lokaci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai da abafi mutlaq yanzu nan sai Allah madaukakin sarki ya hore ma kuɗi babu laifi ka je ka siyo sa na dubu ɗari biyu ko ɗari uku ka yanka ka rabar a unguwar don da aka ka ce yawa mahaifiyata addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kanta ya gafarta mata insha Allah Allah zai ji kanta ya gafarta mata in ka samu kuɗi yi abinci da zai ci da mutum ɗari duk makwabtan da ka ce yau kowa kare abincin rana a kai masa har gida me yasa ka ce Allah yawa mahaifiyata ko Allah yawa mahaifina albarka Allah zai karba insha Allah ta'ala in ka je ka kai naira miliyan a banki ya ɗari biyar biyar ka rika bin mutane gida gida kana ba su ba ya kadara sa kofar gidanka ba ana ta jira a dan ƙara hakuri dai a dan ƙara hakuri dai ko a bi ta har gida ka ba su yau kuma me yake faruwa ka ce mahaifina nake so a wa addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa wannan babu laifi amma ka iyakance da ko kwana uku ko kwana bakwai ko shekara wannan bai ta inda yake da alaka da addinin musulunci wannan shine da ake rikice da bahaushe ta idan ya rike al'ada yana da wahalar bai kuma in ya motsa ya zagi bai rabe ce bai rabe yana da rubin al'ada shi ma kuma rubin al'adar gare shi duk abin da muka gada na al'ada har yau an kasa barin su kuma har yau rikici ake a kansu kuma duk wani malamin kace dan Allah ya gaya ma a ina ne aka ce ayi sadaka uku a alqur'ani ne ko hadisi ka ba shi aiki wallahi ba ta karatun hadisin ma kuma ko suna karatun hadisin Allah ba su samu ba a nan aka ce ayi sadakar bakwai ba za su samu ba sadaka a bayan aka samu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har karma ta karhe da ya furta bai da aka gaya mana karma ta karhe sai da aka gaya wa duniya to kuma za a manta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba za a manta ba to kuma da ya rasu din ba a mai ukun ba ba a mai bakwai din ba ba a mai arba'in din ba ba a mai cikon shekarar ba kuma yana cikin aljannar Allah madaukakin sarki da haka inda zaka tara garin nan ka sadakar ba bisa tsarin da addinin musulunci ya faɗa ba zai amfane shi ba kai ne akan tsarin addinin musulunci sai ya amfane shi wanda ya kashe naira ɗari bisa yadda addinin musulunci ya sarar sai ya amfane da shi wanda ya kashe naira miliyan a wajen tsarin addinin musulunci babu amfanin da za su yi yasa da kansa Allah madaukakin sarki ya faɗa ba cikin masu shan wahala a ranar alkiyama akwai ma'aikata amilatun siba akwai wata ran ta yi aiki kuma ta gaji dan aiki ko da inda jiki aiki aiki jikin ya gaji ko inda dukiya aiki aikin dukiyar ta gaji inda jiki ake aiki jikin ya gaji inda dukiya ake aiki dukiyar ta gaji kuma babu abin da zai masa amfani a ranar gobe alkiyama wuta Allah madaukakin sarki zai fasa da haka in za ka yi aiki ka gaji ka yi aiki akan addinin musulunci inda za ka fayar da mutane suna aikin bid'a kai ka tausaya musu wallah wadanda suna in suna wani abin su mai kamar zikiri ko mai kamar fitina ko mai kamar wahayar wani hasu maki ko ba duka da suke shan kwayar kawai tsabar yi ne to amma furta sunan Allah ba daidai ba furta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba kuma har ya suma haka aikin akwai wahala a ciki wani aka zo ana aikin da yake na bid'a ne hey kwana sanyin yana dukan shi kuma ba abun da Allah madaukakin sarki ya faɗa ba kuma ba wanda za a bashi a cikin aiki amma wanda ya tashi cikin dare a ɗakin sa yayi alwala da ruwan dumi ya yi sallah raka'a biyu minti biyar ko ma ya kwanciya sai Allah madaukakin sarki ya bashi ladan da bai ba wancan da ya kwana yana aikin wahala din ba Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka shi ma'aunin aiki a musulunci ba wahala ba ce ma'aunin aiki shine ya zamanto amadu salih ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu dace da haka da iya mahaifi sadaka ko mahaifiya sadaka ba tare da an iyakance mata lokaci ba kana fita da ganin ba da dubu ɗaya dubu biyu dubu uku Allah ji kan mahaifinka Allah ji kan sai gafarta mashi ko mu kwana nan ne na ga mu magana ta wannan matsala ko na na'am babu birri man kana yasiluhu abuhu babun biyayya ga wanda mahaifinka yake kyautatawa wannan babu zai karantar da mu yana dacewa kai biyayya ko ka kyautata ga wanda ka san mahaifinka yana kyautata mishi حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للأعرابي فقال الأعرابي ألست ابن فلان قال بلى فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك an karɓo daga Allah ibn Umar da yake ta marra a arabiyun wani mutumin ƙauye ya wuce fi safarin a halin tafiya wasu suka ce Abdullahi dan Umar din da shi da mutanensa sun taho aikin haji ne shi ma wannan balaraban ƙauyen ya taho sai suka yi kisu fakana abul a arabi shi baban wannan ba ƙauyen da ya taho sadiqan li umara radiyallahu anhu abokin umar dan khattabi ne da haka da mahaifin abdullahi dan umar umar dan khattabi kenan ko da mahaifin wannan mutumin ƙauyen su ne abokai fa kaje da ake tsare soyayya ba shi ba fa abokin umar din dan khattabi bane taho dan abokin umar dan khattabi ne ya taho shine yake ta fa kana abul arabi baban shi wannan ba ƙauyen sadiqan li umara abokin umar dan khattabi ne radiyallahu anhu fa qala lil arabi bisa littafin da mallan sani ya kawo ko sai shi Allah da Umar ya ce lil arabi ga shi mutumin ƙauyen ba zo su nuska din kuma za su ce fa qala al arabi akwai mai wannan nuska akwai ko na'am wata riwayar qala al arabi shi balaraban ƙauyen ne yace wata kuma shi Abdullahi da Umar ne yace da shi wannan balaraban ƙauyen alasta ibna fulani kai ba dan gidan wani bane idan ba kawai ne tambaya Allah da Umar zai ce masa kenan kai ba dan gidan Umar bane idan kuma Allah da Umar ne ya tambaya kenan kai ba dan gidan abokin babana bane da shi ba faɗi sunan shi ba alasta ibni fulani kai ba dan gidan wani bane qala bala yace kwarai ni dan gidansa ne فأمر له ابن عمر سأل عمر يا عمر لي أجره بحمار دواني جاكي كان يستعقب da shi Abdullahi ɗan Umar ɗin yake kama sauka a kan shi. Istiqab shi aka ce a kan rakumi yake tafiya. Tafiyar rakumi ba irin ta jaki ba ce ko? In ya tafiya a kan jaki in ya gaji da tafiya kuma sai ya sauko daga kan rakumin nasa sai ya hau kan wannan jakin kamar hutu ne. saboda ne tafiyar jaki ba irin tara kuma ba in ya tafiya a kan jaki ya ji ya huta sai ya daga kuma sai ya sake komawa kan rakumin shi sai suka yi kisu da wannan balara man kawai shi kuma ta aikin hajji a kafa sai ke ko bashi wannan jaki da ke na hiyar zuwa haura kuma da ganin har ya je maka har ya jiyo daga maka sai ka bai wannan rakumin hine ce kana yastaqibu wa naza'a imamatahu an ra'sihi rawanin da Abdullahi dan Umar yayi irin na suna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ware wannan rawanin gaba ɗayan shi baba sai ya meka wa dan gidan abokin baban shi fa qala ba'du man ma'ahu sai waɗansu da suke tare da Abdullahi dan Umar din suka ce amma ya fihi dirhamani yanzu an ka bashi ɗan dirhami guda biyu shi shi ba kamar a yanzu ne mutum ya zo daga Abuja ta kai ya ɗan wanka kuma sai aka da wani mutum ya fito daga ƙauye kwaso kwaso sai a ga ka tulle babban riga ka bashi mu kullum wanda ya kace ungo wannan kuma sai ka buɗe da ka haika rika ɗauko dalolin Amerika ina ga wani banka bai dubu biyu wata ake shi wallahi haka ne kuma mutumin ƙauyen gaba ya ɗari uku ɗari hudu sai a wannan ranar bi sha zai to kuma ya kake ɗauko dalolin Amerika da suka ce amma bihi da rahamani yanzu dirhami biyu silai biyu na azurfa in ka ɗauka ka bani ya isa silai biyu na azurfa har a yanzu kuɗi ne na ina ga akalla sai naira dubu hudu ko dubu biyar ko sun ko guda biyu zai iya dubu biyar ko suka ce to ai yanzu mutumin kawai ka ɗauki dubu biyar ka bani ya isa kenan ko ina ana iya samun yan hana ruwa gudu ko amma amma bihi dirhamani yanzu dirhami biyu bai ishe shi ba فقال سيتي دسو قال النبي صلى الله عليه وسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي احفظ ود أبيك كتأري سوير محيطنك shi yanzu wannan ɗan gidan abokin babana ne da ya tambaye ni kai ba ɗan gidan Umar bane wata zumunta yake tuno mu wannan abin da na ɗauka na bashi tsare wannan abotar ne yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsare abotar mahaifinka ka tsare soyayyar mahaifinka la tasqahu kar ka yanke fa yuqti Allahu nuran sai Allah madaukakin sarki ya bice haskenka fa yuqti Allahu nuran Allah zai bice haskenka wani irin haske kenan hasken imani hasken rayuwa hasken ranar alkiyama hasken tafiya aljanna ko hasken hawan sarafi wanne daga ciki na na imani haka buke na imani fa kenan lawar gaba ɗaya tun daga ranar ta lalace na hawa sarafi fadawa za kai dan arna ma ana buce hulkansu su za su da masu imani unzuruna naqta bismin nurukum ko qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab malamai suka ce ba a tasfisi duk wani haske da kake takama da shi in ka katse soyayyar mahaifinka Allah zai iya katse maka wannan haske da ka duk abu da ka san mahaifinka yana alfahari da shi kar kai wasa da shi kuma da yau muna da matsala wata kil mahaifiyar ka ta mutu baban ka sai aure wata baiwar Allah kuma yake kaunarta ko da yawa za ka tadda waɗannan suna sai mahaifiyar su kihi sai su ɗauki karan tsana su tsora mata wata tana mutuwa ko bakwai ba za a bari ba wata ana zuwa bakwai za a fidda ta baban ka irara zai daɗi ko ba zai daɗi ba ita wannan matar wallahi wudda abi abin kaunar mahaifinka ce tana da buƙatar sai kai ta ka tsantsan akan da ke akwai wanda cijo kullum baban ka ya fito zai zauna su gaisa su yi hira kai ma har wannan dattijan ya rasu in kun haɗu zauna ku yi hira da shi wani alƙawari ne yana da kyau kenan mutane su yi ta ka tsantsan in ke fa wudda abika duk abin da baban kai ke kauna ka yi kokari ka kiyaye ko da baka yana raye ko baya raye wannan aiki ne za a kanka yasa mahaifa sauke haƙƙin to wahala gare shi a nemi agajin Allah madaukakin sarki in ka yanke saboda gadara kai ma Allah sai ya kafe haskenka arziki da kake tuciya sai Allah ya yanke shi imanin da kake fama da shi sai Allah ya jarrabe ka cikin imani sai ana kirga ka cikin ahlus sunna da ana ta kai ai da su wani ai su ne ɗan gaba dai gaba dai yanzu kuma sun zama ɗan da baya da baya aga ai matsala ce kuma a nema wanne ya dalilin da ya sa an kasa ganowa wallahi ɗan tsirarin wannan laifukan da muke aikata suna iya gurɓata rayuwar mu haka ma take nan nisa ka zansa shi yasa Imam Bukhari ya ware littafin dukkanin sa na dubba ne sai dai kun abubuwa ne da hankalinka ba zai kawo ba a karantar da kai dan rayuwar ta yi kyau Allah ya sa mu dace حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه Allah da Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna abarral birri lalle biyayya mafi girman biyayya mafi girman biyayya a barra mafi girman biyayya a barral birri mafi girman biyayya an ya sila rajulu shine mutum ya fada ahalu wudda abihi iyalan masoyan mahaifin shi ko masoyan mahaifin shi ahalu wudda abihi wanda babansa suke soyayya da su to ya fada musu a bayan mahaifin shi baya nan wannan ita ce babbar biyayya da za ka wa mahaifinka zaka duk wani mutum da ka san babanka suna gaisawa babanka yana raye ko yana mutuwa nan gaisuwar ka tsaya duk wanda ka san babanka yana kyautatawa babanka yana raye ko yana mutuwa wannan kyautatawar ka tsaya duk wanda ka san idan azumi ya zo babanka yana musu rabon shinkafa kuma sai Allah ya hore maka arzikin da za ka yi to kai makar ka tsaya in azumi ya bi gidan kowa da shinkafa bi gidan kowa da suja dan wannan aikin mahaifinka ne to so gaba da wannan aikin biyayya ce haƙƙi ne na haƙƙin mahaifanka yasa aka kira shi a barral birni to wanda zai iya kyautata wa mahaifin shi a bayan mahaifin baya nan inda mahaifin yana zai iya kyautata mishi kenan wannan babu shakku a kai shi da yawa za ka ga yi suke yi suke yi suke abinda suke jira Allah raba su lafiya da Allah raba su lafiya kamar ya rita yi kira da zuwa ofis shi kuma aikin mahaifi ba a denawa ba a gamawa matsawar akwai wanda yake da guntun alaka da mahaifinka to kuma la inda za a rage wannan din sai ka da za a yi wa rahi za a yi wahala a samu rahin kunya ta faru wani yana mutunci da babanka wani yana mutunci da kanan mahaifinka wani yana mutunci da kakanka kun zama ɗan uwa duk wanda ya kalla dole to zaka yana da wani haƙƙi akan yana da wata buƙata ta mutunta ya fita da Allah duk kamar ɗan uwan juna da mu zamanto wannan ya mutunta wannan wannan ya karrama wannan wannan ya mutunta wannan wannan ya karrama wannan wannan ai dana ne wannan dan abokina ne wannan ya ai babana ne wannan abokin babana ne wallahi da duniya sai ta zauna lafiya kan to amma irin wannan ladabin ne ya mana nisa sai mu saka muka cikin matsala Allah madaukakin sarki ya tsare mu ina ga anan za mu kwana hadisi na 41 lokaci na gaba sai mu tashi akan hadisi na 42 babu la yaqta man kana yasulu abaka fa yutfa nura kar ka yanke wanda babanka yake sadarwa kai ma sai Allah ya tafi haskenka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfanar da mu da shi wanda ya zama to kuskure Allah nuna mana dan mu gyara na'am wani ya aiko wani gyara yake ta lokacin da yake ta magana da cewa hamdala ko yace wai hamdala ne ko junaibi junaibi ne insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace na ya ta faɗa a matsayin hamdala hamdala ko shi kuma ya aiko a matsayin junaibi Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam abinda na'am na'am na'am ba zan sa bahar insha Allah ko ba ni ba nace ba zan sa bahar insha Allah na na wala Allah ne ya sani insha Allah Allah ya samu dace mutane su yi kokari su nemi halal su yi wa musulunci da ayyukan halal in mutane sun yi wa musulunci ayyuka na kwarai ai addu'a Allah madaukakin sarki ya kyautata musu zato ko mu kyautata musu zato kuma Allah madaukakin sarki ya karba musu kai dai an karantar da kai inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib idan kuma aiki ya gudana tsakanin bawa da ubangijinsa wannan kuma tsakanin bawa ne da ubangijinsa Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الله يسلمك Ya kan magana gane su ba.